يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي
amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da takwas ga watan uku musulunci watan rabinil awwal hijira yau na da shekara 1444 hudu ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna wanda ke wannan unguwa ta fantami a fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a daidai wannan yini kuma a daidai lokaci irin wannan kuma a cikin masallaci wannan namu idan masu bibiyar basu manta ba muna cikin suratul tauba sura mai nan ba ta tara a jeren gesurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai nan ba ta hudu a cikin suratul tauba yau kuma za mu tashi aya mai nan ba ta biyar a cikin suratul tauba insha Allah kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin ita wannan sura mai albarka kafin nan kamar yadda aka saba akwai 'yan tambayoyi wani daga cikin mahalatta wannan majalisi ya rubuto tambaya cewa a tambayar ta yi wajen sati biyu a gona gaskiya na duba ta sosai cewa iya da wani amini kuma yana ganin kimarsa kwarai da gaske lokaci bayan lokaci zai neme shi ya zo su dan tattauna haka tunda Allah bai kaddara gun zaman su ɗaya bane idan aka shafi watanni biyu ko uku ko abin da ya kasa da wani iyayen kiransa ya zo ya same shi su dan tattauna game da masail na rayuwa amma ya ce cikin abubuwan da suke tattaunawa da shi wannan bawan Allah kashi 85 zuwa 90 wallahi hirar mutane ne ma'ana za ka iya fasa ta da gulma a ɗauko faifan wannan asa yin an ɗauki a ɗauko faifan wannan asa ya ce kuma shi iya da ƙima idansa gaskiya abin yana damunsa to shi ne ke tambaya mai mafita na farko dai hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa la ɗa'atili makhluqin fi masiyatil khaliq babu ɗa'a ga abin halitta wajen saba mahalici babu shakka gulma ko cin naman mutum haramun ne Allah ya haramta wani har ma wa'ansu malaman sun ci iya cin ka irin zunu iya cikin laifi masu girma a gun Allah subhanahu wataala ko mun jiyan da gulma ko giba ko cin naman mutum yadda duke rushe ladan mutum duk abin da ka tara na lalata gulma za ta iya rushe mai shi ka tashi fanko a gaban Allah subhanahu wataala wannan kuma haka ake bata ba shawara biyu zan baka zuwa na farko dai ka sashi addu'a tunda aminin ka ne kuma kana kaunarsa kuma iya da kima abunka abu na biyu idan zaka yi masa wa'azi ka tunatar da shi gaskiya ka faɗa masa domin wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya ka fito fili ka faɗa masa gaskiya bisa amana in hakan ba za ta yiwu ba a cikin al'ummar da kake gani iya ganin darajarsu da ƙimarsu ka je ka koka musu wannan batu wai allah in san faɗa masa zai ci abu na uku shine in duk wannan matakai guda ɗaya biyu ka ba su yi ba to gaskiyar magana ka san hikimar da za ka wajen kawarce masa ku gaisa da shi ku yi mutunci ku yi zumunci ku yi ziyara amma kana ji za a buɗo babin tattaunawar wani ka yi ƙoƙarin yi wa kanka ƙyamu da lifita shi wa izara ita lalazi ne ya kudu na fi ayati na fa'ari da annu mata ya kudu biya dizi na gairi so daga wannan shi ne shawar da zan baka kuma da shi ɗin da mu ɗin da dukkan al'ummar musulmi allah ya tsare mu daga wannan musiba gulma da cin nama mutane da giba wani ya zama ruwan dare a cikin mutane ya zama ruwan dare wallahi kuma da mun san hadarin sa wallahi da bamu yi ba da mun san hadarin sa wallahi da bamu yi ba Allah ta'ala ya tsare tambaya na biyu shine ya je wani gun saka sai aka na aka sa yi limanci ina zaton kamar irin masallacin nan ne na matafiya ko abin da ya kama da wannan ya ce da aka zo da raka'a biyu za a zauna a yi tahiya sai ya shafa sai ya manta sai ya tashi shi kuma ya taba ji a karatu an ce idan har mutum ya tashi daga raka'a ta biyu ya hannunsa sun bar ƙasa kar ya dawo an fahimta idan har ya miƙe ya tsaye to ba zai da ya zauna ba sai ci gaba da sallarsa idan ya je ƙarshe kuma zai yi sujada ƙabli ta toshe wacce matsala ya ce ya yi wannan ɗin ya miƙe amma aka dinga ce mai subhanallah ya ce duk matsalacin gun ya rude subhanallah subhanallah yi kuma aniyarsa ya san abin da yake tunda ya miƙe ba zai dawowa ya ce don dole dai wallahi ya dawo ya zauna ya miƙa musu wuya gyan ya ce wallahi malam don dole na da na zauna domin sun matsa da subhanallah to malam na da na zauna ɗin kuma na yi tahiya na miƙe to kayi na ƙasa wa zada ke kayi an na ƙasa wa ziyada ka tauye kuma ka ƙara hukuncin ka hine su jira ƙabli za ka yi amma wajibi ne ka sanar da mamunka irin wani hukunci idan liman ya yi rafkanuwa ya tashi a tahiya bai zauna ba inda ya miƙe ba zai dawo ba sai a bar shi kawai cigaba da sallah ko kai kaɗai ne ko limanci ne haka ake yi wannan shine shari'a kuma shine karatu insha Allah Allah ta'ala ya samu dace Allah rama faizan salakal ashhurul hurum فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فضلوا سبيلهم
Allah ya ce faizan salakal ashhurul hurum al-insilak shine al-khuruj kenan idan kuka fita daga waɗannan watanni masu alfarma wanda a farkon sura an yi bayanin su an yarjejeniya da mushrikai yau an su watanni to Allah ya ce fa'atimu ahadahum ila muddatihim fa'atimu ilaihim ahadahum ila muddatihim wannan alkawarin da kuka ku cika zuwa ƙarshen muddar alkawarin kar aurore alkawarin to Allah ya ce idan wannan watanni sun fice shine insilal daga nan watul alaihim da ba allazi atayna wa ayati fansalaka minha al insilak shine al khuruj min shay kamar misali suna fassara da da wannan kamar maciji ya zare jikinsa ya bar sabar a baya shine insilak ya bar sabansa a baya ya fita daga ciki ko a feɗe dabba tinkiya ko rago ko akuya a ɗauke fatan daban naman da bihi da insulat an fahimta to idan kun fita daga waɗannan watanni masu alfarma ko watan da kulle yarjejeniya da ku da su ta zaman lafiya da ba za a yi yaƙi ba an fahimta to daga nan faƙatul mushriki na haita wajen deadline ɗin ya ƙari ya zo ƙarshe a darasinmu da muka yi na baya kafin wannan muna nuna wa al'umma cewa yadda musulunci ya kula da alkawari hatta abin wanda ba musulmai ba duk da cewa fatahu maka ya zo ya samu wannan yarjejeniyar to amma sai Allah ya ce tun da kun samu dama a kansu wannan alkawarin dikar ku rusa shi kubar shi har sai an je zuwa ga ƙarshensa domin almusulmi na ala shuruɗihim kuma cika alkawari a daraja ce mutunci ne kima ce rayin cika alkawari kuma ba daraja bace ba kima bace to Allah ya ce idan wannan watanni sun wuce na yarjejeniya da kuke da ku da su to daga nan kuma an bude muku kofa dama ta samu fatbatul lil mushrikin haythu wajadtumu ku yaki mushrike duk inda hogan su haisu din zarfu ne an gane ko duk inda kuka hadu da su to shikenan yarjejeniyar zaman lafiya ta kare hini haiso jattumuhum ay fil hilli wal haram hatta a cikin haramin ma to ba haramta muku ya kasu ba ballantana a wajen harami wa kuzuhum Allah ya ce ku damke su ku kama su al aqzunan suka ce shine kamawa da daurewa kamar su zama bursunonin yaki a kama su a ɗaure sannan kuma wahasuruhum shine ihbasuhum ku tare su ku tsare su ku sa su a sijin sannan waqudu lahum kullu marsad sannan ku tare musu dukkan wata hanya al marsad shine at dariq dukkan gun su zuwa da dawon su ku tare wannan gun ku hana su sakat kamar yadda Rasha ta yi wa Ukraine ko a har mu abin ya shafa yi ba fulawa an hana argama yawo ba ai musiba ta faru kenan shine wa hasruhum waqudu lahum kullu marsad dukkan shiga da fitar su ku toshe wannan gun to kamar Allah iya nuna wa musulmai takarda na yaƙi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ɗan abbasu yake cewa da Allah ya ce wa kuzuhu mu hasuruhu mu ƙudulahun kula marsad a yi mana uku minal kuruci duk inda suke ku samu su takunkumi kasu fita ku tsare mafitarsu da mashigarsu wakila imna'uhu min dukuli makka wa'ansu malaman suka ce da Allah ya ce wa hasuruhum wa qudulahum kullu marsad ku datse musu hanyar shiga maka kar su ƙara shiga domin baka maka baladul islam ne ba baladul kufur wa shirki bane garin musulunci ne ba garin shirka da kafirci bane ba daga cikin irin kokarin da mahukunta maka maka suka yi tun wancan lokacin har yanzu wajibi ne mu musu addu'a akan Allah ya taimake su he suka dauko headquarters kasar sai su kawo ta ta bar iya iriyar harami domin kowane ba majuse akwai diplomasiya ta yarjejeniyar kasashe da kasashe to in je bakin sariyar zai tsaya amma harami inda yake da alfarmar sun ɗauke headquarter ƙasar daga nan sun kai ta waje yadda ba wani arne ko wani mushiriki da zai je ya yi kafaɗa da kafaɗa da ɗakin allah ko masallaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙwarai hikima ce kuma ƙoƙarin su ne wannan allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a mala yake cewa ku hana su shiga gari maka yini imna ohun min dukuli maka wata sarruf fi biladi fi biladi a fil biladi sannan ku hana su zirga-zirga a garuruwa almarsar yini a ƙari wa ƙudu lahun kula marsar ai almaudu uladi wa raƙi bufihi li'adu wanda za ku tsare kuna tsinkayen a abokan gaba to duk da haka amma fa'in tabu in sun tuba ai qabalul islam shine tuban tuban kafiri shine musulunta kawai amma in ya ajiye makami ka ajiye to wannan yarjejeniya za a yi bai tuba gun Allah ba amma tuban sa musulunci ne musulunta kawai to fa in tabu in suka musulunta suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda ake bukata kenan idan sun furta kalma wannan kalma wa aqamus salah sannan suka ci gaba da tsaye da sallah wa atu zaka suka ba da zakka inji Allah sai ce to ba khallu sabilahu wancan waqudu lahum kull marsad din can to aka ce shikenan ku tashi kabar mu hanyar su sai zirga zirgar su su je su fita su ga maka su fita duk inda za su je su ji an fahimta amma da wani sharadi al-islam wa iqamati salawati ta izaka wannan sune sharuɗa guda uku wanda in ɗaya bai cika ba to yarjejeniyar ku sake musu hanyar su ba da cika ba su ce sun yi musulunci sun yadda su musulmai ne amma ba za su yi sallah ba to yarjejeniyar ba ta yi ba a'a sun yadda sun yi musulunci za su yi sallah amma ba za su ba da zakka ba to nan ma wannan yarjejeniyar ba za ta yi ba uku ne ba sa rabuwa da juna yasa iya cikin muqarar dan Abbas yake cewa Allah ya gwamu abubuwa guda uku a Qur'ani ɗaya baya rabuwa da ɗaya iqamatu salati ta izaka atiullaha wa atiur rasul a'ibudullaha wa birru alwalidai an fahimta yi wa Allah bauta da ainihin yi wa mahaifa da'a yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a sannan tsaye da sallah da bada zakka wani ba sa rabuwa in ka raba daya to ɗaya bai yiwu ba to sai Allah ya ce idan sun yi musulunci sannan cikin musulunci ɗabi'a mafi kyau bayan kalmar shahada yi ne sallah ita ce a rukunu sani min arkanin islam sallah ita ce rukuni mai namba ta biyu a cikin rukunin musulunci guda biyar idan ka ɗauke kalmar shahada to ba wata ba wata doka a musulunci sai ta sallah yasa malamai suke ittifaki cewa duk mutumin da yake yin sallah to ko ya yadda sallar wajibi ce yake ba musulmi bane ba sabanin zakka da azumi da aikin haji idan ka ce kai yau ba za ka ba da zakka ba san kudinka ya yi yawa to za a tambaye ka zakkan nan shin ka yadda Allah ne ya ce a fitar wajibi ko baka yadda ba idan ya ce eh ni na yadda Allah ya ce wajibi a fitar amma ba zan bayar ba to ba kafiri bane sai ya san yadda za a yi kuma amma ya wa'azin unguwa in ya karba shi kenan in ba haka ba daga wa'azin gari wa'azin shiya har aje kan wa'azin ƙasa Allah ku a dinga jawo aya ana fasara masa kaiwa ne in baka bada zakka na ba akwai wuta tana jiran gaba in Allah ya sa ya rasa ne ya bayar fa ni'ima in an je har karshe bai bayar ba sai ya turo sojojin musulunci su kwaci zakkar da karfi sannan a raba dukiyar su biya kwaci ribiya kai baitul mali wannan shine hukuncin sa kawai amma yana musuluncin sa to amma sallah in kace ba za ka yi sallah ba ko ka ce sallah wajibi ce sannan kace ba za ka yi ba to kafiri ne kai wannan uzurin ba zai karbuwa yasa sallah muhimmancin ta yayin iya da girman gaske fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa galu sabilahum inna allaha ghafurur rahim hakika allah ta'ala ghafur ne kuma rahim ibnu kasir yake cewa wannan karshen wannan aya ita ce sai na abubakar radiyallahu anhu ya dogara akan sa wajen yakar wanda suka hana bada zakka bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi istidlali da wannan aya an fahimta sun ce a lokacin da manzan Allah ya wafati sai na abakar ya zama khalifa an mai mubaya'a sai ya ce a je a karɓo zakka ta yi suka ce ai Allah a ƙorani bai ce mu baka zakka ba ya ce manzan Allah za mu bi huzmin amwalihim sadakatan tutahhir mu tuzakkihim biha wa salli alaihim ai khuz fi'il al-amri kuma shi wanda aka biya umarnin manzan Allah ne Allah ne ba shi umarni ai khuz ya muhammad min amwalihim sadaka kai kuma sai na bakar ba annabi bane yace a kware da gasini ba annabi bane ba saboda haka ba za mu bada zakka ba yace ba za ku bada zakka ba suka ce eh yace kuma sai na yake ku akanta nan sauran sahabbai irin su Umar a lokacin ba su fahimta ba ya za ka yake su kuma suna musulmai yace a'a wallahi sai na yake wanda ya raba tsakanin sallah da zakka tunda Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata in sun tsaye da sallah sun bada sanan fa kallu sabilahu saboda sun da sun ce ba za su bada zakka ba saboda haka musuluncin su ya raunana ba musulmai bane har ma ke cewa law mana uni iqalan kana yu'addiha ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alaihi da za su hanan daidai da baibai da da suna bayarwa a lokacin manzon Allah yau suka ce ba za su bayar ba wala sai na yake su a kai shi sai na abakar daga baya sahabai suka fahimci ijtihadinsa sau goya masa baya to dan ibnu kasir ya dogara ga wannan aya ya yaki wanda suka hana zakka ala hadhihi al-ayati al-karima wa amsalha haythu hurrimat qitaluhum bi sharri hadhihi al-af'al yayin da Allah ta'ala ya haramta a yaki kafirai idan sun cika wannan sharɗan guda biyu wahiya ad-dukhul fil islam na farko shiga musulunci walƙiyamu bi ada'i wajibatihi da kuma tsayuwa wajen gabatar da wajiban musuluncin wa nabbaha bi alaha ala adanaha sai musulunci ya nuni game da kololuwan abin da yake bukata kafin na ƙasa kafin na ƙasa fa inna ashraful arkan ba'da shahada mafi girman rukuni a musulunci bayan kalmar shahada shine as-salatu ne sallah allati hiya haqqullah azza wa jalla domin ita sallah haƙƙin Allah ne haƙƙun lahi aula an tukaddam haƙƙin Allah kuma shi ne fi cancanta a gabatar da shi sallah haƙƙi ne na Allah an fahimta din mai gabatar da sallah lokaci biyar za a yi masa zanya da imani za a mai shaidar yana da imani inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa aqama as-salah an fahimta a ya ce sallah ita ce mafi girman rukuni bayan kalmar shahada kuma haƙƙi ne na Allah mai girma da waya wa ba da ha a da'un zaka bayan sallah kuma sai ba da zaka allati hiya nafa'un mutta'idun ila al-fuqara wani amfani ne wanda Allah ya tattalar domin talakawa zakka haƙƙin talaka ne shi ake bi an fahimta kuma talakan adana fa adana fa adana wanda ya fi zama talakan sosai to shi za a fara gabatarwa wajen bada zaka sannan mabiyinsa mabiyinsa mabiyinsa an fahimci wannan zakka wani amfani ne da Allah ya tantar domin abawa talakawa wal mahawij da kuma mabukata wa shi ashraful a'mal al muta'alliqa bil makhluqai ita kuma zakka ita ce wani aiki mafi shahara mafi girma da Allah ya ta'allaka shi a akan bayinsa an gane ko za a karba daga wajen mawadata a kai ta wajen talakawa idan an karba daga mawadata kuma faradduwa ila al fuqara sai ya kai wa talakawa ba su kai su wali ya za kasirun ma yi ƙarrinu Allah bai na salati wa zakatun ƙuran da yawa Allah iya gwama wannan aƙimu salata wa ata zakata aƙimu salata wa ata zakata hadisi ya tabbata na abdullahi dan umar a cikin bukari da muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas ta yashhadu Allah ilaha illallah an umarce mu yaƙi mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shaida Allah ne kadai abin bauta wa anna muhammadar rasulullah kuma sun yadda annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimu salata wa yu'tu zakata sannan sai sun yi sallah kuma sun bada zakka sannan in sun yi wannan asamu min ni jama'ahum wa amwalahum sannan jinin su da dukiyoyin sun samu tsaro ba zan yake su ba haka malai kawo istidlali da wannan hadisi a cikin wannan aya sannan abu ishaq daga abi ubaida daga abdullahi bin mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi an ce abdullahi dan mas'ud da ko yake har ya mutu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iya cikin yan baiwa a cikin sahabbai kuma Allah ya yi shi iya da karamin ruwa haka bahi da jiki wata rana wani ya ga ƙaurinsa sai zo ke dan fada a gaban manzon Allah yace kaga wannan kaurin dan Mas'ud yace yace wallahi tallahi ya fi dutsen Uhud nauyi a ma'aunin gobe al-qiyam haka manzon Allah ya tabbata iya cikin sahabbai masu mazaya a fagage dewa ga iya zauna da manzon Allah mubasharatan amma da je yi roƙo ko yi maula sai yake dako yake cin abinci yake karewa kansa mutunci an bayyana wannan Allah ta'ala ya kare da shi dan mas'ud yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umirtum bi umirtum bi iqamati salati ta izaka manzon Allah ya umarce mu dinga bada sallah muna bada zakka wa man lam yuzakki fala salata lahu duk mutumin da baya zakatu bahi da sallah ko kullun a Ka'aba yake sallah inda baya bada zakka bahi da sallah kuma Allah an bayyana kuma zakan nan yadda musulunci ya ce a yi haka za a yi bayan da kake so ba yasa da lokacin musulunci iya da gata sosai iya da faɗa aji sai aka naɗa wakilansa suke zuwa suke karɓar zaka agun masu arziki sa'i kenan su karɓo su zo a tara musulunci ya yi aiki da ita haka aiki to amma yanzu da abin ya riga ya taɓarɓar sai aka barwa mawadata zaka su a hannunsu wanda ya ji tsoron allah zai fitar in ga gada ma ka da rabi ma ba wanda ya sani an fahimta amma kai kwana da ita ba wanda ya sani to wannan hadari ne kuma ba abun alkhairi bane ba abun alkhairi bane dan dan adam jarrabawarsa kashi 70 cikin 100 tana kan kudi an fahimta in ma ka sani in baka sani ba wannan shine gaskiyar magana jarrabawar ka mafi hadari a rayuwa to kashi 70 cikin 100 akan kudi take sannan wani bangaren kuma mata suka karba idan mutum Allah ya taimake ya kubuta daga wannan masifa guda biyu sharin mata da sharin dukiya to ana sa ran zai samu rahmar Allah gobe alkiyam amma duk wanda ya fadi warwas a ƙasa ba shi da kima a gun Allah mako masa wuta a galabiya ko wannan harkar kuɗi ce ta jawo masa wannan musiba saboda ka duk wanda zai yi zakka ya tsoji tsoron Allah ya fitar da zakai shi idan kana da kadarori suna kawo kuɗi duka an lissafa su a ciki shagunan haya ne motocin haya ne wa'ansu kadarori ne in dai abin an siye domin a juya shi ya zama kuɗi to iya cikin zaka ba wa sai liquid money kaɗai ake ba da zakai shi ba wa'ansu da an yi gurguwar fahimta game da wannan sai a ɗauka sai tsoron kuɗi kaɗai ake ba da zakai shi wa'ansu masu waye idan watan zakar su ya kwasa su dinga sayan kadarori kuma sai su rage a kuɗin ƙarfi wai kaji ɗan adam da zai wa Allah waye wai Allah da ya halicce ka daga babu ya zauna da kai a cikin mahaifiya wata tara ko iskar waje ba gani ba kuma za ka yi wa wayo wani suna irin wannan ko su ɓoye wata kadara ko a dinga sayan kadara haka to ku ji da kyau kadara ko wata keke na feci akwai zakka cikin dukiyar kan tana cikin dukiyar ka ko mashin din haya wannan boxer ko bajaj din nan to in ka tayi lissafin ba da haƙin Allah da shi zaka lissafa a mai kima sannan sai a sai kimar a cikin kuɗin shagonka ka je ka lissafa ko a tamfa dubu biyar ce a ciki sai a lissafa kowace ga kuɗinta ga kuɗinta a rubuta sai a haɗa a ciki haka ake yi shi ne Allah ya ce dukiya za ta tsarka kai maza ka tsarka wa Allah amma an ba a yi wannan ba kana cikin najisa da datti kuma Allah sai ya ɗauki albarka daga dukiyar an fahimci wannan to manzon Allah ya ce duk wanda baya ba da zakka baya sallah bai da sallah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yake cewa a ubangiji ya ce Allah ta'ala baya karbar sallah illa bi zakati sai wanda sai mutun ya bada zakka in an da haƙin bada zakka akan ka wakala yarhamullah yar yarhamullah ababakrin ma kana afqahu yace Allah ji kansa yana baka domin ya fahimci wannan yasa yake wadancan mutane a Anas dan Malik yake cewa man faraka duniya duk wanda ya bar duniyar nan alal ikilas lillah wahada iya mai yin abu dan Allah ba dan aibe shi ba wa ibadatahu kuma iyayen ibada don Allah la yushriku bihi shay'an baya ainihin hada Allah da kowa faraqaha Allahu anhu radi to zai bar duniya kuma Allah ta'ala iya mai yarda da shi Allah ta'ala ya samu da cikin su fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa kallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne na'am ayatu gama
wa in ahadun من المشركين استجارك فأتله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله يتشوى إن أحد من المشركين استجارك idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi makotaka da kai gaba shi kariya shine ista'amanaka kenan ista'amanaka ya nemi ya amuntu agunka shine istajaraka an fahimta ya ka samun nutsuwa da amuntuwa iya tunan zai iya fitowa a yaƙi ko a kashe shi yazo ya same ka yace da Allah yana so ka ban aminci mana ka ban kariya ni ba musulmi ne amma ina son ka ban kariya da Allah na zauna kafin gari ya danyi lafa ko na samu hanyar da zan tafi to Allah ke cewa in har mushriki ya zo ya ma wannan fajiru ka karɓi tayinsa ka ji kyakkyawar ɗabi'a irin ta musulunci ba ka je ka mai mugunta ka farauce mai kayansa ba ka ƙone mai shago ba ka ake yi ba ko da wata rigima ta ta hiyar zace da Allah yana so ka ban kariya Allah ce ka ba shi kariya ka ban shi da aniyarsa fa'ajirhu ka karɓi ka karɓi wakunci shi hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah an fahimta har sai ya ji ya kalam Allah shine wani malami ce hatta ya samu alquran har sai ya ji alqurani wani kuma yace har sai ya ji narkon azaba ga kafirai da kuma ni'ima ga masu imani har sai wannan sakon ya je masa sannan Allah yace kuma summa ablighu ma'mana sannan ka kai shi har zuwa gun da yake da aminci in daga nan dan ogomo shine he kan kashi har can ka raka ya je gidansa wajen yan uwansa ka ce to Allah ba mu alƙiri shi ka dawo haka ake yi gaji ko a shi ne musulunci a yi hatta abligu ma'amana har sai ka kashe gunda yake da aminci da za a fahimci wannan ayoyin da waɗansu ma kyakkyawan al'adar musulunci zai sasa musulunta wallahi ɗabi'ar musulunci kai ta yi ta sa wasu musulunta da yawa ka ba shi kariya karka cuce shi karka mai kariya karka zalice shi har sai ka kai shi gun da ya samu amintuwa sun ma shi ne sun ma abligu ma'amana zarika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ya ce domin su waɗansu mutane ne waɗanda ba su da ilimi ku yi musu uzuri ba su da ilimi ba su ji saƙon Allah ba ba su ji saƙon manzon Allah ba ku musu uzuri har sai sun ji wannan saƙon an fahimta wannan magana ce mai girma Allah ya ɓoye a wannan tun da har kafiri ma an ce kai wannan mu'amalar da shi to ina ga ɗan'uwanka musulmi kuma ina ga ɗan'uwanka musulmi ku duba yaya mu'amalar mu take a yau wata irin mu'amala muke da junan musamman in saɓani ya shiga kasan dai ba saɓani a duniya fiye da shirka Allah ya raba layin ya tsinka igiyar yau a ce ga mushriki ga musulmi shine babban dai misali na ga adawa to Allah ya ce ko mushriki ya zai ce wa da taimake ni ba ni mafaka ka bashi mafaka ka bashi abinci da abin sha da gun kwana har sai ka amintar da shi ka kashi gun da ya samu aminci garbu da shi sai Allah ce dalilin da ya ce na ce ku yi haka domin sun wuta ne da ilimi bai zo musu ba ilimi bai zo musu ba yanzu nawa ka kafirta saƙon bai je ba amma kaulasan ya je ko ba haka ba ne nawa ka cewa yan bidi'a yan shirka saƙon bai je ba kalma ta je da yawa haka muke yi kai wa mutum fassara ƙarfi ka hukunta shi da ra'ayinka kuma alhali saƙon bai je ba Allah ya ce ku yi wa mushrikai haka domin mutane da sako bai je musu ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula mu yi kokarin sawa bakunan mu linzami ya yan uwa mushrin kanta mutum kafirta mutum bincike akan aqidar mutum ba naka bane kai masa wa'azi inna ma anta nadhir hatta manzon Allah abinda Allah ya ce masa kenan wa'azi zakai tunatarwa zakai binciken aqidar mutum ba naka bane bin diddigin sa ba naka bane iya cikin abin da ke rusa kimar musulunci ga mu da yawa amma ba mu da kima irin wannan daƙiƙatun umur ɗin ba ma hawa kansu kuma su ne raya waziratul islam su ne ado da kuma tutar musulunci ya zamto kasan haƙƙin ɗan uwanka kasan haƙƙin wanda ba ba musulmi ba ka iya mu'amala kana da ɗabi'u masu kyau to wannan suna tallata musulunci fiye da tallata da ƙur'ani zai masa fiye da tallata da takobi zai masa ɗabi'u suna da daraja suna da muhimmanci mu zama to masu ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ɗabi'u musulunci wajen bibiyar ayoyi da yadda malamai suka fassara da bibiyar hadisai da yadda malamai suka fassara uwa uba kuma da rayuwar sahabbai da magabata mu dinga bincike cikin rayuwar sahabbai da magabata babu shakka za mu samu kyakkyawar fa'ida umar bin abdulaziz allah ta'ala ya masa rahama akwai lokacin da iya khalifanci ya naɗa wata runduna a je a yi yaƙi kawai rundunar ba a suke suka suka je suka faɗa wannan garin kafin a fara yaƙi sai su an su daga cikin wannan mazauna garin suka yi gaggawar hanzarin turowa zuwa ga umaran abdulaziz ga mutanen ga musulmai sun za su yaƙi ma amma ba wanda ya sanar da mu haka kawai mun wayi gari mun gansu a cikin garin mu kawai ba a sanar da mu ba umar dan umar bin abdulaziz yayi gaggawa ya ce a je a taro wannan a kirawo komandar rundunar su fita daga garin ya hana kowa shiga garin kuma ya ce ai kuma ta ji a bawa mutanen garin hakuri wannan dilin yasa gaba da suka ce mu musulunta ba a shiri ba ba in yakin za a yi kowa zai musulunta ne ba kowa ba ne zai musulunta yi to amma suka ce tun da musuluncin haka yake iya da ɗabi'a mai kyau iya da girmamawa iya da mutuntawa iya da kimantawa to shi kenan mu ma wallahi mun bi akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fatahu maka ana ganewa da aka yi fatahu maka Allah ya biya manzan Allah nasara maka ta dawo ƙarƙashinsa sai yi wata sanarwa guda uku ya ce duk wanda ya gude je gidan abu safiyan kar a kama shi ku bar shi ya tsira abu safiyan a lokacin kafiri ne iya cin wanda suke adawa ta ƙarshe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in mutum ya gude gidan sarkin garinsu ya sha hakanan duk wanda ya shiga gidansa ya buya kar ku bi shi ku kamo shi a gidansa ku kyale shi wanda ya shiga cikin harami ko kafir ne faɗo cikin harami ku kyale shi manzon Allah ya faɗi waɗannan guraben guda uku suna da daraja a musulunci mutum a gidansa shugaba kowaye inda ya shugaba ne iya da kima sannan ko masallaci iya da kima an bayyana wannan fa ajru wa tayasma kalam Allah summa ablighu ma'mana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun ayatu gamal كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام نعم فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
Allah ce kaifa wa inya kaifa yakunu lil mushrikin ahadun ta yaya zai yiwu a ce akwai wani alkawari da su mushrikai za su zartar da shi yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulih illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram ba wani alƙawari inji Allah wanda yake tsakaninku da mushrikai agun Allah ko agun manzan Allah illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram sai wannan alƙawarin da ku kulla shi a nan masallacin Allah mai alfarma shine sulhul hudaybiya da aka yi masul hudaybiya shine wannan abin da aya take nema ta ishara akan su kenan shine ahadtum indal masjidil haram domin an yi alƙawari manzon Allah ba zai shiga maka ba sai shekara mai zuwa aka yi rubutu aka yi yarjejeniya aka sa hannu to koda kun samu dama akan su wannan alƙawarin iyanin inji Allah ku kiyaye shi kar a balla alƙawari ko yarjejeniya har sai lokacin inqida'u ajalu hayayi sannan kuma sai abin da ya biyo bayan wannan yarjejeniya yake da shi shine illal ladzina ahadtum indal masjidil haram famasaqamu lakum duk wanda yace muku kulle fastaqimu lahum ku ce masa cas Allah sa Hausawa ne ku ma'ana duk wanda yazo ya far muku inji Allah kuma ku far masa ba an ce akwai yarjejeniyar alƙawari ba ku ku kiyaye to in sun yi amfani da wannan damar su zo su muku kutse to Allah ce karku basu famasaqamu lakum fasaqimu lahum in dai har sun zo sun muku ta'addanci kuma ku mayar musu an fahimta wanda yake cewa in sun muku ta'addanci kuma ku musu bi muslima atada alaikum da irin abin da suka yi muku inna allaha yuhibbul muttaqin hakika Allah ta'ala iya san masu takawa kun ga hatta yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulunci da kafirci to Allah iya iya batun takawa a gobe kar a ce kaza kaza ka yi wa kafiri abinda ba ta kawa bane Allah ba zai barka ba Allah iya san ta kawa hatta a filin yaki na'am aya ta gamala كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم na'am وأكثرهم فاسقون Allah ce kaifa yaya yakunu lil mushrikina ahadun ai la yakunu lil mushrikina ahadun ai mushrike ba su da wani alƙawari duk mutumin da a tsarin rayuwarsa bai san kimar alƙawari ba to iya da kankano daraja gun Allah iya cin alamomi na munafinci karya alƙawari da da saba yarjejeniya an fahimta kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulih ta yaya za a samu alkawari a gun mushrikai alkawarin da suke da Allah ko alkawarin da suke da manzon Allah wa hum kafirun alhali suna kafirawa ai hum bima ghadaru ga kuma irin yaudara da suke da ita an gane ko suna yaudara kamar suna yaudarar Allah a ganin su kuma kamar suna yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hine kaifi yakulul mushrikina ka kuma kaifu in yazaharu alaikum haka ne ko kaifu in yazaharu alaikum Allah ya ce yaya idan kafirai suka samu dama a kanku ya zaharu alaikum shi ne su samu wata dama a kanku su samu saidara a ce su ne masu juya ko su ne masu faɗa a ji Allah ke ce to abin ya su yi kasance inda yau aka ce ba ku da cewa sai abin da kafirai suka ce sai abin da mashirkai suka ce su ne masu faɗa a ji a gari masu faɗa a ji a ƙasa to Allah ya ce abin da zai faru shine la yarqubu fikum illan wala zimma ay la yura'u fikum illan al-illu shine al-qaraba duk wani kusanci inji Allah subhanahu wataala ya ce kafiri inda ya samu dama akan ka ba zai kiyaye mashi ba kana jigo inda ya kafiri ne ko gidan kuɗe ko garin kuɗe inda ya kawo musulunta to Allah ya ce rashin ya cuce ga ko ya kai ka ƙasa bai samu dama a kan gaba ne amma in ya zaharu alaikum in sun samu dama a kanku in ji Allah layar ƙubufikun layura ofikun illan kowace irin dangantaka ba za su kiyaye ba wala zimma azima shi ne al'ahad ba yarjejeniya ba alkawari inda ya kafirai suka samu dama a kanku ba wannan alarma in yaskafukum in yas in yaskafukum إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
Allah ya ce in yaska hukum in suka samu dama a kanku su suwa kenan gabirai ku yawa ai kwaron ku faɗa da bakin ku a jaye in yaska hukum ya kunu la kuma ada'a in sun samu dama a kanku in ji Allah za zama tatattun makiya a gare ku makiya na ƙarshe shine ya kunu la kuma ada'an wa ya basu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu sannan su shimfiɗa hannayensu kanku da harasunansu da suka da zagi da kisa Allah ya ce wa waddu law takfurun burinsu kaɗai ku kafirta kawai qur'ani ne yake faɗa ma wannan ba ma hadisi bane ballan da naka ce da ifi ne ko yawa ba ijtihadi bane ballan da naka ce yan mazhaba kaza ne suka yi ko kaza ne a'a qur'ani ne yake faɗa ma kuma aya ce muhkama la taqbilu tawil ba wani tawil da za ta karba aya ce muhkama ila yawmil qiyamah an fahimci wannan ƙur'ani anan yake cewa kaifa in ya zaharu alaikum layar ƙubufi kuma illan wala zima ba wata yarjejeniya ba wata alkawari da kafiri da tsere mai ita inda ya samu dama a kanka ana ganewa in ka ga iya tsoronka to bai samu dama a kanka ba ne ko iya kwantawa ne domin wata dama ta zo masa amma matukar ya samu dama a kanka to ga abin da ƙur'ani allah ke cewa zai zai faru kuma in ka ce ba haka ba ne ka kare da ƙur'ani ni ba ruwana kaifa in yadhharu alaikum la yarqubu bikum illa wala dhimma Allah yace yurdunakum bi afwahihim duk abin da zasu faɗa muku a baki ne kawai za su yarda da ku a bakunan su wa ta'aba qulubuhum amma zukatan su sun ki abin da kuke so na ci gaba abin da zai doso ku na alkhairi sun ki a zuciyarsu ba sa so an fahimta wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ce mafi yawan kafirawa mafiya yawan mushrikai to fasikai ne aina iduna lahad suna warware alƙawari an fahimta wa jumlatu sharti hal yardunakum bi afwa bi kalamihim bi kalamihim alhasn suna dadad suna dadada muku maganganu da kalamai ku haɗu ku yi mitin a shashayi a tashi a yi waye duk za su ce ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wane duk an haɗu kaza da kaza da kaza Allah ya ba samu dama ba ne amma suna samun dama shikenan akwai Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi lokacin da daular musulunci da ya fadi akwai ɗaya daga cikin ma'aikatansa sai dauki wata mushrika ya ta zama to ɗaya daga cikin sakatarorinsa Umar dan Khattab an ce yayi ya fi sati iya fada haidai shi da kudu ba juma'a kan wannan ta yaya har kana musulmi har kamanta da abinda manzon Allah ya ce kamanta da abubakar ya ce ka ɗauko kafiri ka bashi mai rubuta ma sirrunka umar ɗan katsam ya masa face-face sai da ya kori wannan kafirar sannan ya kawo musulmi ya ɗora abun sannan umar ya shi yanzu ka je abuja ofishin sanatocinmu da rep-rep ɗin nan ko ka je ka yi kallon ikon allah an gane da kyau allah ya gyara allah ya gyara mana da rayuwar Allah ya ba mu kaunar musulunci mu da addinin Allah ta'ala yake cewa wata aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun zukatansu sun ki abinda kuke so na alkhairi kuma Allah ya ce yawan su fasikai ne domin masu warware alkawari ne a wata aya dai a wannan sura Allah ke cewa in tusibuhum hasanatun tasuhum إن تصلهم حسنة تسؤهم وإن تصلهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
Allah ce in tusibukum in tusibukum hasanatun tasuhum hasana tusibukum duk wani abu mai kyau idan ya same ku ku musulmai masu imani to tasuhum zai bakanta wa arnarai kuna fahimta ko lafiya kake da ita an ji an gwada ka ba suga ba diabetes ba kaza ba kaza kuma zaɗin ya fito a hannun arna ya gani to sai ya bata masa rai a shi ne gaskiyar magana mana duk abin da ya same ka mai kyau in ji Allah ko mun kankantar sa wallahi ba sa so sai ya kona musu rai in tusibukum hasanatun tasuhum za su damu su shiga uku amma wa in tusibukum sayyi'a idan wani abu mai muni ya same ku yafrahu biha farin ciki za su yi a ce kun kassare kun kasa kun fadi dukiyarku ta kone an samu ambaliyar ruwa a ƙasa a yankinku an samu girgiza ƙasa a yankinku sai Allah ya ce wallahi mun razas ya farahu biha ba kwa gani ne abin da yake faruwa ba kwa ji ba kwa gani ba kwa ganin rubuce rubucen su ba kwa ganin bayanan sa a media idan wani abu ya faru a yankin mu ba kwa gani ne ko qur'ani da ya faɗa muku ba daidai bane ƙur'ani gaskiya ke faɗa muku duk abin da ya same ku na alkhairi ba sa so duk wata musifa ta same ku farin ciki za su yi da ita sai Allah ya ce maganinsu ku yi takawa ku yi haƙuri wa in tasbiru wa tattaku la yaturukum kaiduhum shay'a duk makircin su inda za ku tsaya akan wannan wala ba zai cuce ku ba kuma abin da muka rasa kenan ba mu da haƙuri ba mu da tagawa na cuce ka cuce ne kuma duk muna musulmai har maka yau ne ka buga ne wallahi yau aina bike su da yawa yan uwan gari ba mu zalai ba to ina ta kawa ana ina ta kawa wannan iya cikin ki da muka yi wurgi da shi a hannunmu in dai ba mu da takawa a junanmu ba mu da haƙuri to ba mu da nasara sai mu dinga ganin bakin ciki da bacin rai domin Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a duk kullakullansu da makircin su makirci ba abin da zai muku amma sai kun yi takawa sai kun yi haƙuri wannan shi ne sharaɗi guda biyu da Allah ya bamu idan muna so martabar mu ta dawo ƙimar musulunci ya dawo to mu sa takawa a rayuwar mu kar ka cuce ni kar da cuce ka na ma fatan alkhairi kuma fatan alkhairi ba hasada ba gaba in alkhairi ya same ka na ma addu'a ta ka murna in alkhairi ya same ni imin addu'a ta yani murna an fahimta mu samu kyakkyawar fahimta da kyakkyawan zato wa juna to wannan mun daula yin takawa kenan amma junanmu muna cin dinduniya junanmu muna hasada junanmu babu takawa kenan babu takawa muna algus a kasuwanci muna alkarbar cin hanci da rashawa a ofis muna ha'inci wajen kodago mace ta ha'inci miji miji ha'inci mata ubangida ya ha'inci yaro yaro ya ha'inci ubangida to ta ina takawa take babu takawa zero haƙuri ma ya yi ƙaranci to shi yasa duk wannan cin kashin muke ganin sa wallahi Allah ya ce in za ku yi hakuri ku yi takawa to kaidin su ma abin da zai muku Allah ta'ala yake cewa wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun yawan su fasikai ne inji Allah na'am ayata gaba da اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء
Allah ce isharu bi ayatillah ai suna sayar da ayoyin Allah in alqur'ani mai girma sama na kalila dan duniya kawai su karanta alqur'ani su yi kaza su yi kaza duk sakamakon su duniya suke nema kawai ai taraku taraku ittiba'iha suna karantawa amma ba sa bi suna karanta domin duniya neman mukami ko matsayi li shahawati wal hawa ko sha'awai sha'awai ko son zuciya wannan shine ishtaro bi ayati llahi kenan kamar da malamin fasara anan go ga sunan Allah yake cewa ku din masu imani ku imani da abin da Allah ya saukar musaddiqan limama akum wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama tawo farko masu kafircewa sakon Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sayar da ayoyi na dan farashi dan kankani wannan malaman balaga suna cewa nan hanin hannun lilkulli ne ba wai an baka farashi da yawa ya kasiyar din ba bisa manan kalilan au kasiran kar ku sai da ayoyin Allah da tamani kankani koma mai yawa wa iya ya fattako ni kadai za ku ji tsoro inji Allah wala talbisul haqqa bil batil kar ku cha ku da ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun sannan ku boye gaskiya alhali kuna sani duk takawa Allah yake koya mana inda za mu ci nasara mu musulunci buwaya har ma ya fi karfin kafirci a duniya duk wannan irin abin da Allah ke koya mata kar ku cako da ƙarya da gaskiya da abin da ya kama da wannan sai Allah ya ce ishtaru bi ayati llahi samanan qalilan fasaddu an sabili suna toshe hanyar bin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa tabbas yayi muni inji Allah ay amalahum haza irin wannan aikin su yayi muni aya ta karshe malam da zamu tsaya kan da insha Allah لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة Mm.
وأولئك هم المعتدون mu je sauran aya daya فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ce su kafirai la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma kun ga wacin aya ta sake dawowa at-tikrar kenan litasabbutul ma'ana fil qulub domin ma'ana ta tabbatu a cikin zukata babu shakka kafirai inji Allah ba sa kiyayewa mu'mini illan dangantaka hine qaraba wala zimma hine ahadun alqawri ba sa kiyaye dangantaka kuma ba sa kiyaye alƙawari wa ula'ika humul mu'tadun Allah ya ce su ne yan ta'adda nan ba ɗaya yan ta'adda kafirai ne amma an sun ce muku yan ta'adda wannan rena ku suka idan ba ku da ƙarfi ba ku da media ta duniya amma nassin qur'ani ya ce kafiri shi ne dan ta'adda fa in tabu amma duk da haka in jala in sun tuba sun karbi kalmar shahada wa aqamu salata wa atu zakata sai ku dauko waccan fasara ku sa'ana an fahimta yan sun ba da sallah sun ba da zakka to Allah ce fa iki wani kufidi duk waccan adawar babu ita a yi fito na fiton a yi yakin ba sa kiyaye muku komai da komai kar ku bar su wa ƙudu lahum kullu marsa duk babu wannan dauki akan me shahada sallah zakka kawai shahada sallah zakka irci al'adu allazi baina wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar duk wanda yake sallah ka kyauta masa zato manzo Allah yayi wa wani bawa zaton alkhairi bayi ne aka kamo sai manzo Allah ya ga dai iya sallah sai ya dauki hibiya wani sahabin sa Malik bin Tayyihan yace ga bawa dau dai a can sai yace a manzo Allah zaba min sai manzo Allah ya ce dau wancan domin inni ra'aytahu yusalli ni ina ga na ga shi iya sallah ba su taba wata mu'amala da manzo Allah ba wannan sallar kadai ya gane mai kyakkyawan zato an fahimta saboda ka kiyaye haƙƙin dan uwanka musulmi musamman wannan sallar take hada masa biyar a kullum ya sa mazan Allah ke cewa duk mutumin da yi sallar asuba kana kana fi zimmatillah iya cikin yarjejeniya da Allah duk wanda ya ci mutuncinsa ko ya cuce shi to ya higa tsakanin yarjejeniya da Allah da bawansa an fahimta duk mutumin da ya sallar asuba cikin jabi kana fi zimmatillah suna yarjejeniya mai karfi shi da Allah idan ka cuce shi ka yaudare shi ka zalunce shi to kamar a gaban Allah ka zalunce shi ka san Allah ba zai barka ba an fahimci wannan to wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fid din wa nufassilu alayati liqaumin ya'lamun Allah ce haka muke bayani an gane ko ku yi hakuri ayoyin dawa tauba tana da zafi sosai dan ma na sha ruwan sanyi yawa wa nufassilu alayati liqaumin ya'lamun haka muke bayanin ayoyin inji Allah domin masu ilimi ana bayanin ayoyi domin masu ilimi liqaumin ya'lamun mutane masu bibiyan alkwai da suna kina za mu tsaya za mu samu tsaya na insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh